شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما تقبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكي وانا للتافي نامو من البركة للتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها na babban malami a sheik muhammad nasiruddin albani allah ji kanshi da rama a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a gabar da malam ya yi mana bayani game da niyya inda malam ya gaya mana cewa dukkanin masallaci wajibi ne a kansa idan ya tashi zai yi sallah ya kulla niyyar yin wannan sallar da ya nufata a lokacin idan azhar ce ya kudiri a zuciyarsa zai salla azhar haka nan idan la'asar ce da sauran salloli guda biyar na farilla haka nan idan sallar nafila ce dole ne kudirce a cikin zuciyarsa sallar nafilar da ya nufata a lokacin domin kuwa dukkanin aiki na ibada ba ma sallah kaɗai ba ba sa ingantuwa su tabbata sai da niyya da mutum ya kudirce a cikin zuciyarsa bayani kuma ya gabata har yanzu cewa niyya ana ƙudurta ta ne a cikin zuciya ba farta ta ake da baki ba kamar yadda wasu daga cikin mutane suke yi yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan gabar da malam ya wa suna at-takbir ma'ana bayan mutum yayi kabbara a yayi niyya kuma sai me sai kabbara wacce ita ce muka fi sani da kabbara harama at-takbiratul ihram kabbara harama kabbara ta farko da ake shiga cikin sallah da ita malai ce sun makana sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yastaftihu salata bi qawlihi yana buɗe sallarsa ne da faɗinsa Allahu akbar faɗinsa Allahu akbar tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya wanda ya yi ikama ya yi ikama to sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya juya kuma ya fuskanci alƙibla sannan kuma sai ya kabbara sai ce Allahu Akbar haka ake faɗa shi lafzul jalala ɗin za a yi tafhiminsa shi ne za a kumbara Allahu haka Allahu sannan akbar ake cewa akbar wannan kawalasa ɗan ɗaure ta ake yi haka nan ba'un ɗin nan sai a mata fataha wannan rawun din ita ma kuma sai ya daure ta akbar haka ake faɗa abin kada mutum ya ja ya ce akbar ba daidai bane haka nan kada mutum ya ce akbar ko akibar duk ba daidai bane abin da yake na daidai shine mutum ya ce Allahu akbar ja da ƙarshe da wasu suke wannan kuskure ne yan uwa akbar wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya samu dace to haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ce Allahu akbar وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم مازن الله صلى الله عليه وسلم يا عمر سميمون نسلس دنن da haka da cewa ya kabbara harama idan zai shiga sallarsa kamar yadda ya riga ya gabata a baya wa qala lahu annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace masa innahu damiru sha'ani kenan ai yadda sha'anin yake yadda al'amarin yake la tatimmu salatu li ahdin minan nasi sallar wani daga cikin mutane ba ta cika ta zamto karɓaɓɓe a wajen Allah hatta ya tawabba'a har sai shi wannan mutumin da zai sallar yayi alwala karan farko kenan fa yadha'ul wudu'a mawabi'ahu ya aji alwala ya sanya alwala a inda ya dace da ita abinda wannan jimla ko gaba take nufi shine yayi alwala yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar yadda kasancewa mana ta bayani akan sallan manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi to haka nan wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin mu kuma idan ya tashi alola ya yi ta irin ta manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi shi sa wannan gaba ta tana min da ɗaya daga cikin ƴan uwa da muke tare da su lokacin da muke tunanin sa wannan littafi yake ba da shawara cewa me zai hana a fara sa sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam siffar alwala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin wannan to sai na tunani cewa wannan shi muka fa bukata sama da wancan to amma dai shawararsa a ba ce mai kyau yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake alwala ya kamata kowane ɗaya daga cikin mu ya koye shi a aikace a karance ba yadda muka taso muka ga ana yi ba shi sa insha Allah ta'ala idan Allah ya ara mana rai ya kuma ba mu lokaci idan muga makarata wannan littafi littafi ne karami shi ma sifatu hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sata tuka an sata tuka kadan an gama karanta shi sai mu same shi sai mu sashi sai mu karanta shi insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace thumma yaqulu bayan yayi alola ya zo ya tsaya zai sallah sannan kuma sai ya ce Allahu akbar sai kabbara harama kabbar da ake shiga sallah da ita wa kana yaqulu ya kasance yana cewa miftahus salah at-tuhur mabudin sallah shine tsarki mabudin da mutum zai sa ya bude sallah karan fari shine tsarki wa tahrimuha at-takbir abin da yake haramta duk wani al'amari ko sha'ani na duniya a cikin sallah shine kabbara harama ma'ana da zarar ka ce Allahu akbar to duk wani abin da kake na duniya maganganun duniya da sha'anin duniya a lokacin haramun ne akan ka kuma ka shiga wani sha'ani na daban shine mai fuskantar Allah madaukakin sarki kai tsaye da yi masa bauta ita ce sallah saboda ka sai a watsar da kuma na duniya shi sa annabi ya ce tahrimuha abin da yake haramta al'amarin duniya shine mai Allahu akbar wa tahliluha abinda kuma yake warware wancan haramcin at-taslim shine mutum yace assalamu alaikum kaga da mutum yace assalamu alaikum shikenan ka dawo duniya kuma sai ka ci gaba da harkokinka ina fata an fahimta malai cewa kana yarfa'u sautahu bit takbiri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana daga kabbara yana daga sautinsa da kabbara harama idan zai yi hatta yusmi'a man khalfahu har yana iya jiyar da wanda suke bayansa idan ya ce allahu akbar wanda suke bayansa duk suna jin abin da yake faɗa ma'ana ba a ɓoye yake a cikin zuciyarsa ba a'a bayyanawa yake da ƙarfi hatta wanda suke bayansa sukan ji abin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake faɗa idan ya kabbara harama wa kana idza mariba ya kasance idan ya yi rashin lafiya sallallahu alaihi wa sallam rafa'a abubakar sautahu yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abubakar siddiq sai ya ɗaga muryarsa yana jiyar da mutane sautin mazan allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ina fata an gane ai da ina ji wannan maɗanyi bayanin su a baya ko lokacin da mazan allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba shi da lafiya ya yi sallah a zaune sayyidina abubakar siddiq yana tsaye to a lokacin muryar mazan allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba ta da ƙarfin da kowa zai iya ji da yake cikin masallacin saboda haka idan ya ce allahu akbar wanda suke ji ba su da yawa sai na abubakar yana ɓangarensa na dama kamar yadda kasan idan mutum biyu za su yi sallah to haka yake sai ji yadda mutane sautin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gari sai daga murya ya faɗa daga nan ne aka samu zakara ina fata an gane yawa to amma kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin ba shi da lafiya lokacin da yake yin sallah cikin koshin lafiya ba a taɓa samun wani ya ji yadda sautinsa ba shi sa malamai suka ce abin da ya dace in dai sautin liman zai je wa mamu to babu matsala a samu alaka ta kai tsaye tsakanin liman da mamu shine abin da yafi tunda liman shine shugaba mamu kuma su ne mabiya to kaga ba daidai bane kuma a ce bayan liman kuma akwai wani shi ma sai ya ji yadda mutane sannan za su ji ina fata an fahimta in dai har sautin liman zai kauye mamu to abin da ya fi dacewa shine a samu alaka ta kai tsaye tsakanin limami da mamu wannan shine abin da ya fi dacewa yan uwa Allah madaukakin sarki ya dace da mu wa kana yaqulu ya kasance yana cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ƙalal imamu idan limami ya ce allahu akbar ya kabbara harama fa ƙulu mamu ma da suke bayansa gaba ɗaya sai su ce allahu akbar su ma gaba ɗaya sai su kabbara harama malai ce raf'ul ya daini daga hannaye to yanzu mun yi kabbara harama idan ka kabbara harama ya za ka yi da hannunka shine yanzu abin da za mu ji insha allahu ta'ala wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbiri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana daga hannayensa wani lokacin ma'at takbiri tare da kabbara harama duk za mu zo mu kamanta yanzu insha Allah ta'ala wa taratan ba'da takbiri wani lokacin kuma sai bayan yayi kabbar haramar sai kuma kaga ya daga hannu ma'ana kabbar haram yake fara yi Allahu akbar sai kuma yayi shiru ya rufe bakinsa kuma sai ga hannunsa ya daga yana yin haka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa taratan qablahu wani lokacin kuma hannunsa zaka fara gani a sama ya daga hannunsa idan ya sauke hannun nasa kuma sai ka ji ya ce Allahu akbar ya biyo shi da kabbar harama kowanne kai falmajalu wasi abu ne da yake lotaci kayi koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda nake maimaitawa kusan ko da yaushe idan aka samu at-tanawwu a cikin aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nakan ce babban abin da yafi shine wani lokaci sai kai wannan wani lokaci sai kai wancan shi sa annabi ya yi su da yawa don ka samu dama kai ma wani lokaci idan ka daga tare da hannun naka kai kabbara wani lokaci kuma sai kai kafin kabbara din sai ka daga hannun naka kafin kabbara wani lokaci kuma sai kai bayan haka kaga ka ba mai sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowace da aiki duk ladan da ake samu a kowace zaka samu insha Allah ta'ala wa kana yarfa'uhuma mamdudatul asabi'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana daga hannayensa mamdudatul asabi yana miƙar da yan yatsunsa shine mamdudatul asabi yan yatsunsa miƙar da su yake ba tankwasar da su yake ko lankwashe su ba la yufarriju bainahuma baya ware tsakaninsu haka kenan kamar mutumin da yake son zagi baya yin haka wala ya bin haka na kuma baya dunkule su haka baya yi miƙar da su yake sallallahu alaihi wasallam wa kana ja'aluhuma hazzu wa mankibaihi ya kasance yana sanya su daura da kafadinsa daura da kafadinsa wa rubaba kana yarfa'uhuma wani lokacin kuma yakan daga hannayen nasa hatta yuhazi bihi ma furu'a ubnaihi har ya zo setin ko kuma daura da kunnuwansa da su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to abubuwa ne guda uku a nan wajen abu na farko tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda yake yi da hannayen nasa yadda yake yi da hannayen nasa shine haka ina fata yan uwa sun gani ko yawa ba haka ba ba kuma haka ba mutum ya dunkule su haka yake miƙar da su hannayensa zara-zara kamar yadda suke abu na farko kenan abu na biyu idan ya hakan sai kuma ya kawo su setin kafaɗinsa ko setin kunnuwansa idan aka ce setin kafaɗu ba haka ake ba kamar yadda za ga wasu na yi wannan akwai takalluf a ciki akwai wahala ƙwarai da gaske mutum zai tada sallah sai ya yi haka Allahu akbar kaga na ɗansa sai gaji da wuri amma abin da ake nufi shine setin kafaɗu haka ina fata an fahimta an kai haka ka kawo setin kafaɗinka setin kunnuwa shi ma haka idan mutum ya haka shi ya kawo setin kunnuwansa to kowanne kai yayi na farko za ka iya yin su tare da kabbara shine ya kenan Allahu akbar na fata an gani ai tare da kabbara kenan ko kuma Allahu akbar kaga sai kai me kabbara sannan kai me ka daga hannu ko kuma Allahu akbar ina fata an fahimta ai ko to kowanne kai insha Allah ta'ala yayi ko dai ka daga hannayenka kafin kabbara ko ka ɗaga hannayenka bayan kabbara ko ka ɗaga hannayenka tare da kabbara kowanne ɗaya daga cikin waɗannan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya aikata shi saboda haka sai mutum ya san yadda ake miƙar da hannayen su kansu da kuma ina ake kawo su kaga masu ware hannaye ko masu yi musu haka ko masu karkaɗa su duk wannan baya cikin abin da ya zo a bisa koyarwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kawai kai tsaye mutum zai ɗaga hannayensa shi kenan ba bukata a ce sai mutum ya lankwasa shi ko sai ya juya shi ko sai ya yi wani style na daban kamar ya daga hannunsa kawai daga su ake a kawo setin kafaɗu ko kuma setin kunnuwa wada ulyumna ala yusra wal amru bihi ɗora hannun dama akan hannun hagu da kuma umarni da hakan daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya ba'u ya dahul yumna yana ɗora hannunsa na dama alal yusra a kan na hagu wa kana ya ƙulu ya kasance yana cewa inna ma'sharal anbiya'i annabi ya ce hai mu taron annabawa mu tawagar annabawa mu jama'ar annabawa umirna bi ta'jili fitrana wa ta'khiri suhurina an umarce mu da gaggauta buɗe bakinmu da kuma jinkirta sahur ɗinmu idan mun yi azumi wannan shine abin da yake sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kai azumi sai kai sahur a dab da alfajir zai keto haka ake son a yi suhur idan kuma za ka yi buɗe baki fa sai ka yi shi da zarar rana ta faɗi ba da zarar an yi kira sallah ba da zarar rana ta faɗi idan za ka iya tantancewa sai ka sha ruwanka wa an na da imanana ala shama'ilina sannan kuma Allah maɗaukakin sarki har yanzu ya umarce mu da mu ɗora hannayenmu na dama akan na hagu don ce a ina sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙara shi maka yace fi salati a cikin sallah shikenan ma'ana Allah subhanahu wataala ya umarci annabawa dukkanin su ma'asharal anbiya ya shafi kowanne annabi da waɗannan ayyuka guda biyu aiki na farko shine jinkirta sahur gaggauta buɗe baki abu na biyu shine dora hannun dama akan nagu a shi kaga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna mana ba shi kadai sallah ba kenan a cikin annabawa haka ne ma'ana kuma sallar tasa da yayi ba shi kadai ne ma yayi abin da ba hushe yake cewa kabali ba ma'ana dora hannun dama akan nagu wannan ma shine sunna annabawa gaba daya duk annabawan Allah suna yin sallah ne alhali suna dora hannunsu na dama akan nagu ina fata an gane to kaga kai sunna wa kake bi sunna annabawa kake bi ko kuma sunna shedanu kaga sunna annabawa kake bi sai ka sai mutun yayi sunna ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wata rana annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya wuce ta wajen wani mutum shi mutumin yana sallah wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna shi mutumin sai ya akasa abinda aka neme shi a shari'ance sai ya dora hannunsa na hagu akan na dama da annabi ya gan shi fanta za a sai ya cire hannun hagun a wawa ba alimna alal yusra sai dora hannun dama akan hagu sai manzon Allah ya masa me kenan gyara kun ga an samu sunna me ta tabbatarwa wannan sunna ce ta me kauliya ga kuma sunna ta qiririya kamar yadda malamai suke faɗa duk an samu akan abin da ya shafi dora hannu wada'uhuma ala sadri to wannan mun ji yadda ake dora hannun dama ne akan nago yanzu kuma dama ake dora akan hagu ba hagu ake ɗora akan dama yanzu kuma za mu ji idan ɗora dama akan na hagu sai a sasa ina shi ne sai mala ce wa ba'uhu ma ala sadri sai kuma ɗora su akan kirji akan kirji ake ɗorawa ba akan cibiya ba ba akan ciki ba ba ɗaya daga cikin guraren da mutane suke ɗorawa da ba kirji ba duk inda yake amsa sunan kirji nan ake ɗorawa amma masu ɗorawa akan cibiya ko masu ɗorawa akan tumbi ko abin da ya kamata haka wannan sun yi kuskure ba daidai ba ne wa kana yab'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na dora hannun shi na dama ala dhahri kaffihi al-yusra akan bayan tafin hannun hagun shi nan shine bayan tafin hannun hagu shine dhahri kaffihi al-yusra sai ce war rasgu da kuma ar-rasgu nan kenan inda ake sa agogo shine ar-rasgu hannun nasa yana hawa kan nan was-sa'id da kuma sangalalan hannu nan kenan ma'ana idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishe tashi dora hannu haka yake yi ina fata an fahimta an gani ai ko kun ga ya hau kan nan dina sannan ya bi ta nan ya kuma gangaro nan haka ina fata an fahimta an gani ai ko to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishe yake ba haka ba kamar yadda wasu suke wato abin da nake so in uwa fahimta shine shi addinin musulunci ana yin sa ne yadda aka koyar da shi musamman abin da yake na ibada duk abin da yake ibada babu filin da wani zai iya siɗaɗo wani abu wanda yake nasa ne ra'ayinsa ne in ba abin da Allah yake so ko abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi isan mana ba shi ita ibada haka take duk abin da yake ibada abin da ya kamata mu fahimta kenan kada kai kai abin da kake gani ya dace ko abin da kake gani kai mai kyau ne in dai ba Allah ne ko annabin sa ya faɗa ba to kun ga hatta yadda ma ake dora hannu sai da aka koyar da mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yake yi shine sai sai sabai suka ce mana sun gan shi yadda yake yi shine haka yake dora hannayensa ba haka yake yi ba ba haka yake yi ba ba kowa akwai style ɗinsa kowa yadda ya masa daɗi kawai idan ya zo haka yake yi to dole ne mu koyi yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake domin mu aikata aiki irin nasa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mala ya ce wa abara bi zalika ashabahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci sabbansa da yin haka wa kana ahyanan wani lokacin kuma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaqbidu bil yumna 'ala al yusra yana rike hannun dama da hagu yana rike hannun dama hannun hagu da dama kai afwan yana rike hannun hagu da damansa ma'ana ita yanayin dora hannun kala biyu ne akwai abin da ake cewa alwada'u akwai abin da ake ce masa alqabdu su kada aka sani a sallata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alwada'u da alqabdu alwada'u shine yadda nayi hakan nan haka mutum ya dora hannunsa na dama akan na hagu ya haukan tafin hannunsa ya biyo ta inda ake dora agogo ya gangara kan sangalalin hannunsa haka ake yi shine alwada'u alqabdu fa shine sai ka sai ka damke nan din inda ake daura agogon haka wannan ya tsanaka guda hudu sana nan wannan guda ɗaya kuma sai zagayo sai su haɗa anan wajen ka kai me ka damke su ina fata an fahimta sai kuma ka dora su akan kirji ina fata an fahimta to haka ake alwabau nan din ake rikewa ba nan ba ko nan nan ake rikewa to wasu daga cikin malamai kamar yadda malam albani ya kawo a nan ƙasa a hashiya cewa sai suka ce to me zai hana mutum tunda an ce ayi wada'u ayi qabbu mutum ya hada dibbi sai aka ce musu to ya kamata ai sai suka ce idan mutum ya haka ina fata an gani ko wai suka ce idan ka rike da wadan an yatsu guda uku wadannan guda biyu kuma sai ka dora su anan ina fata an fahimta haka suka ce sai mutum ya haka kaga kai kai da guda biyu to amma dai wannan kuskure ne yan uwa gaskiya abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wata rana ya dora wata rana kuma ya rike shikenan kai ma sai ka yi haka wata rana sai ka dora wata rana sai ka rike wannan shine abin da ya tabbata annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana yi a cikin sallarsa na sha na faɗa na mimita na ƙara mimitawa sallar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi gaba ɗayan ta kaf tun daga lokacin da ya fara sallah Allah madaukakin sarki ya bashi sallah har zuwa lokacin da ya koma ga rahamar Allah madaukakin sarki bai taɓa yin sallah hannunsa a sake ba yana yin sallah ne kabubu shi sa duk sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su duk ba san ma wani sakin hannu daga sallah ba daga baya aka samu wasu daga cikin malamai suke gani cewa kada mutum ya rike hannu saboda wasu dalilai wanda wanda dalilai ne masu rauni kwarai da gaske raunin su yafi gidan gizo gizo saboda haka a matsayin mu na musulmi sai mai kwari mai koyi da sallar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi Allah ya ba mu ikon haka malai ce wa kana yadau ma ala sadri idan mutum ya rike hannunsa na dama akan nahu kamar yadda muka wasafta ɗin nan kamar da maka nuna sai kuma mutum ya ɗora sa ina ala sadri akan kirji dukkanin hadisan da suka zo cewa ana ɗora hannu a ƙasan cibiya ko abin da kuma da ka ba su da inganci akwai wasu hadisai da suke nuni da haka amma ba su da inganci ba za a aiki da su ba za a aiki da hadisin da ya tabbata ne shine hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ɗora hannunsa akan kirji wa kana yanha anil anil ikhtisari fi salati manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana yin al-ikhtisar a cikin sallah a cikin sallah shine sai balan yasa lamba kasa yace huwa ayyaba yadahu ala khasiratihi kama fassarahu ba'd ruwat shine mutun ya dora hannunsa akan nan kugunsa mutun ya haka ina fata an fahimta haka kenan mutun ya dora hannunsa haka anan ina fata an gani ai ko yawa to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana haka وهو الصلب الذي كان yana anhu shine gicciyen da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana in aka ce gicciye kamar cross kamar cross shine abin da ake ce masa as-salib to aka ce as-salb shine kamar abin da aka gicciye kamar gicciye kenan idan kai haka ka dora hannayenka guda biyu a haka sai kaga kamar me kamar kai cross da kanka kenan ko yawa tunda nan ga wannan dan abin da ya ja haka wanda yake mai fadi sannan kuma kai kanka kuma kai ne me tsayin abin to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi yasa addinin musulunci duk abin da yake yake nuna alamun cross ko alamun wani addini ne da ba addinin musulunci ba ba a so musulmi ya rinka ta'ammali da shi ina fata an gane to amma wannan baya nuna cewa idan mutum ya ga wani abu ya kokarin kallafa wa kansa dole sai ya gano cross a ciki kamar yadda da yawa daga cikin uwa muna yi muna yin irin wannan idan mutum ya ga wata tabarma ko wani takalmi ko ta shadda ko ta atamfa sai ga mutum ya kura idan su dole sai ya gano akwai sunan Allah ciki ko akai alamun cross ko akwai wani abin da ya kama da haka wannan duk babu wanda ya saka idan ka idan ka dauki atamfa sunan Allah ya fito karara to shikenan wannan sai ka dauka ka je ka kuna ta bai dace abin da yake akwai sunan Allah a daura a jiki ba wannan wulakanta sunan Allah ne wulakanta sunan Allah kuma ridda ne musamman kai a wajenka musulmi da ka sani su da yake arna ne sun yi ne da su wulakanta sunan Allah kai kuma da yazo wajenka sai ka kwari kai me ka alkinta shi tunda ba za ka saba sai kai me sai ka kona mai yiwa ne idan ka ce za ka bar shi ma ka ajiye shi idan allah maɗaukakin sarki ya sa rai halinsa kai baka nan wanda su ba san mahimmancinsu ba ya sai ɗauka su ne su share-share da su ko su goge-goge da shi ko abin da yake aka san haka shi sa kawai a kona shi din shine abin da yafi haka nan takalmi ko duk abin da yake akan samu a samu sunan Allah a ciki kamar yadda za ku ga takalmi ne sai ku ga da kamar yadda shegantakar da suke sai su samu ƙwar'ani ɗan ƙarami kusan izu sittin sai su a cikin takalmi irin takalmin na mata mai tudu za ga wani takalmi ne hawan ɗaki ne a ciki daga ƙasa to irin wani takalmi mai wani ɗakin sai samu ƙur'ani sai su tusa a ciki an sha samu ɗan ƙaramin ƙur'ani ga shi nan to irin wannan idan ya fito ƙarar an gan shi shi kenan ba za a aiki da shi ba amma abin da yake ba a fili ba bai fito ƙarar ba to kada ka kallafa wa kanka don wani sai zo ce maka an sha kamun irin abin ko a tamfa ko wani abu sai a ce ga sunan Allah ni sai in sa ido na an kasa ganin sunan Allah na hanga na hanga na gaba bu sunan Allah sai a ce wai gashi nan ga inda hakuri ta juya ga lallan ga kaza to kaga wannan duk a takalluf ne gaskiya duk babu wanda ya samu ka irin wannan abubuwa idan abu ya fito ƙarar ka gan shi kenan idan kuma ya fito ba shi kenan Allah maɗaukai sarki ya samu dace ina gani ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan wa alaikum salam na'am na'am na'am to tambayar da yake yi shine alula ita ce mabudin sallah sai ce idan mutum ya kasance a cikin halin tafiya sai ya kasance bai samu ruwan da zai yi alula da shi ba to ya zai yi kenan ana gani wannan bayanin matsayin shi wancan darasin da ya gabata sati biyu da suka wuce haka amma alhamdulillah wannan ya tunatar da ni wata magana akwai ɗaya daga cikin dattawa da yake sauraron wannan karatuttukan daga gida karatun yana zuwa masa to ya ji wannan magana da muka faɗa har ya aiko da gyara cewa da aka ce za a yi sallah ko babu alula ina batun taimama ba ya kawo wannan gyara to alhamdulillah wannan mun ji daɗin wannan gyara kwarai da gaske to amma idan aka yi la'akari da abin da muke faɗa a lokacin muna bayani ne game da sallah fa a cikin mota ko ina ji yan uwa za su iya tunawa muna bayani ne game da sallah a cikin mota to sallah a cikin mota kaga ina zaka taimama babu ƙasa yawwa saboda kaga idan mutum yana cikin tafiya halin tafiya ta kama shi ya rasa ruwa shine sai ake bayani yayi me yayi taimama ita ƙasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tana zama a matsayin ruwa ko da mutum zai shekara 100 bai samu ruwa ba zai ta taimama ne sai manzo Allah ya ce idan mutum ko ya samu ruwa falyattaqillaha wal yamassa basharatahu yaji tsoron Allah ya shafi fatarsa da wannan ruwan da ya samu amma muna bayani akan yanayin da babu yanayin da zaka samu ƙasar da zaka yi taimama da ita sannan kuma babu ruwa sai muka ce saboda mahimmancin lokacin sallah malamai suka ce sai ka yi sallar taka a haka kada ka bari lokaci ya wuce ina fata an fahimta to wannan shine abin da muka faɗa amma timama ai tana na a matsayin ta na timama dole ne wajibi ne idan ga ƙasa ka samu ko abin da yake zama a matsayin ƙasa ko abin da yake asalin sa ƙasa ne wanda malamai suka bayyana za a iya timama da shi to dole ne ka bige shi ka timama da shi kamar yadda shari'a ta bayyana amma babu fa shikenan sai ka sallah ka ba ka ce dole sai ka je inda ka je ka samu ruwan da zaka yi alwala sannan ka yi sallah ba wannan kuskure ne yan uwa saboda haka tambaye ka shine idan mutum bai samu bai samu ruwa ba shikenan sai ya taimama ya sallah kuma babu babu yanayin da zai taimama ba to wacce fatuwa ta mu dai tana nan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh